أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا فلن تجد له وليا مرشدا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوا مسلمي كما عند مكسابة أولا لوكتي mai albarka yammacin juma'a daren asabar kama mance yau muna ɗaya ga watan sha'ban hijirar manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da hudu ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu karatunmu cikin wannan littafin mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin sati da ya gabata mun kasance muna babu fadlul du'afatul muslimin wal fuqara wal khamilin mun tsaya a ƙalƙashin hadisin Usama inda yake cewa manzala sallallahu alaihi wasallama yace qumtu ala babil janna fa idha ammatu man dakhala hal masakin wa ashabul jaddi mahbusuna ghayra anna ashaban nar qad umira bihim ila an-nar wa qumtu ala babin nari fa idha ammatu man dakhala an-nisa' Usama dan Zaidu wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi ce daga annabi wanda tsira ya Allah da amincin shi kara tabbata gare shi ce na tsaya a kohal aljanna kai da amatu man dakhala hal masakin sai ga mafi yawancin wanda suka shiga aljanna su ne miskinai talakawa wanda ba su da komi da suke gwagwarmaya da abincin da za su ci ashabul jid sai dai nan tabbat sai sun bi Allah madaukaki kamar yadda Allah ya so wa ashabul jiddi ma ma'buta dukiya mahbusuna masu yalwa an tarye su a shiga aljanna domin sai an musu hisabi game da abin da suka tara na dukiya ghaira an ashabin na su kuma wa'anda suka zamanto 'yan wuta ne kad umira bihim ila nar an yi umarni da su a shigar da su wuta amma musulmi wanda ba kafirci suka aikata ba zunubi suka yi to za a tare su zamanto a musu hisabi gwalgwadon abin da suke na alkhairi na lada da gwalgwadon abin da suke na zunubi a wanke su in ma za su shiga cikin wuta a wanke su da zunubban wannan sannan kuma da ƙarshen su dai aljanna ce wa qumtu ala babin nari na tsaya akan kowa wuta fa idza amatu man dakhala nisa sai ga mafi yawancin wanda suka shiga cikin wutar jahannama mata ne kuma azala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi dalili a cikin wani hadisi domin mutane ne wanda suke yawan kafircewar ni'imar da Allah madaukake ya musu ta nauyin da mazajensu suke dauka ka yi wani ɗan laifi sai a ce wata tsaya ka ta umu bayan ka ba da ci ka ba da sha ka kula da sutura ka kula da lahiya amma kuma wani ɗan abu da ya shiga tsakaninka da su sai ka ga dukkan wannan alkhairi da kai sun manci kuma bugu da ƙari suna yawan la'antar ɗiyansu wannan sai zamanto sababi ne na shiga su wuta قال والجد بفتح الجيم الحظ والغنى شيني ربو دا وداتا وقوله محبوسون أي لم يؤذن لهم بعد بأمس أذني با دبان حكا في دخول الجنة سشغال الجنة حي ينزو بأمس أذني با za mu tashi kan hadisin abi huraira radiyallahu anhu وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما قال المصنف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة manzala wanda tsira ya Allah da mun ci tsara tabbata gare shi yace babu wani wanda yayi magana iya matsayin jariri almahad shimfida ta jariri karama ko goyo zanan goyo illa salasatun sai jarirai guda uku isa bin maryam alaihissalam isa dan maryam amince allah su kara tabbata gare shi domin isa alaihissalam ya yi magana ne iya jariri lokacin da maryam alaihissalam ta zo da shi suka tuhume ta ta ce na ɗau alƙawalin ko azumi na ɗau alwashin ba zan yi magana ba inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya ba wanda zan wa magana fa asharat ilay dai nuni ya zuwa gare shi kai ba su amsa kuma Isa alayhi salam ya musu magana cewa Allah madaukaki ya bashi annabci ya mai albarka kuma ya bashi annabci ya sanya shi mutum ne mai biyayya ga mahaifiyar shi wa sahibu juraish da jaririn da aka tuhumi wani malami wanda ake ce mai juraish da cewa ɗan shi ne na zina alhali ba haka ba ne ba shi ma Allah maɗaukaki ya ba wannan yaro ikon ya yi magana ya kubutar da juraish daga abin da aka tuhume shi da shi wa kana juraishun rajulan abidan Juraish dai mutum ne wanda ya zamanto mai yawan bauta, malami ne wanda ibada ta rinjaye shi. Fattakaza soma'atan fakana fiha, dalilin san ibadar shi Juraish ya huta daga gari kwata-kwata ya bar mutane ya koma can bakin gari daji-daji. Ya riki wani wurin bauta, ɗaki wanda yake bautawa Allah maɗaukaki. fatatuhu ummuhu wata rana sai mahaifiyar shi ta zo mishi wa huwa yusalli alhali iya sallah qalat ya juraiju tace ya kai juraish tana kiran shi fa qala ya rab ummi wa salati ya allah wa zan karba sallata ko kuma kiran mahaifiyata mala shakka wannan sallah ta nafila ce domin in ba nafila ba ba zai tunanin wa zai gabatar domin ana gabatar da biyayya ga Allah ne ga kan biyayya ga mahaifa haƙƙi na Allah na gama na gaba da kan haƙƙin mahaifa ba aqbala ala salati sai zarti iya sallar shi fansarafat mahaifiyar shi sai ta tahi ta gaji ta tahiyarta falamma kana min al-ghad wa shagari ta zo mishi atatu wa huwa yusalli halau ta iske shi ya salla qawwaman mutun ne mai yawan ibada mai yawan salla faqalat ya jurayj tace ya kai jurayj faqala ay rabbi ya ubangiji na ummi wa salati ga kiran mahaifiyata ga sallah fa aqbala ala salati halau jurayshi zarci da yin sallar shi falamma kana min al-ghad wa shagari na uku atatu wa huwa yusalli halau tazo ta iske shi iya sallah fa qalat ya juraysh ya kai juraysh fa qala ay rabbi ya rabbi ma'ana ya ay ya rabbi ya Ubangiji na ummi wa salati ga mahaifiyata ga sallah fa aqbala ala salati jurayshi zarci da yin sallar shi fa qalat a lokacin nan ta game na uku ta zo tana kiran jurayshi bai karba mata ba cikin hushi sai ta zarge shi Allahumma tace la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat Allah kadda ka kasar da jure ka kashe shi har sai ya ga fuskokin mumisat karuwai wanda suka zama to aikin fajirci suke fatazakara banu isra'il juraijan wa ibadati mutane suka zamna banu isra'il suka zamna suna hirar juraij mutum ne na kwarai malami ne mai yawan ibada suna hirar ibadar juraij wa kanat imra'atun baghiyun akwai wata mace wadda ta zamanto karuwa yutamathalu bi husniha ana kamanta da kyawanta in an tashi kamanta mace mai kyau sai a ce kin yi kama da wance saboda kyawanta wa qalat sai ta ce in shi'tum la aftinanna in kuna so nufa zan je in jarraba juraysh ba shi malami ba ne mai ibada zan je in jarraba shi da dabaran mu ta mata in fitinance shi wa ta'arradat lahu wata rana sai ta zo mishi ta bujuro mishi falam yaltafit ilaiha jurai saboda tsoron Allah shi bai waiwaya ya zuwa gare ta ba bata ci riba ba akan wannan fitina da ta so ta mishi fa'atat ra'iyatan kana ya'wi ila sawma'ati sai ta zo wa waje mikiyayi wanda yake zuwa wannan ɗakin na Juraish ya tashi barcin shi sai ta hitan ya kwana fa amkanatuhu min nafsiha sai ta bashi kanta yayi zina da ita yayi lalata da ita fa waqa alaiha yayi zina da ita ta yi wannan ne saboda mene ta ɓata wa juraish mutunci ta zubda mai mutunci a zarge shi da cewa mutumin banza ne ga shi ga ibada kuma musulaci kuma alama ce ta cewa Allah maɗaukaki ya karɓa addu'ar wannan mahaifiyar shi fahamalatu fahamalat sai ta ɗauki ciki falamma waladat lokacin da ta haifu qalat tace huwa min jurayj je ta iske mutane tace ai wannan dan jurayj ne daman ba na ce muku ba zan je in fitinance shi fatauhu fastanzulu suka zo suka sabko shi daga sama da karhi daga ɗakin shi wa haddamu sawama'ata suka rogazar da wannan ɗaki nashi wa ja'alu yadribuna suka sanya suke bugun shi suka bashi kashi kai ga malinta ga ga zina ana ganin ka mutumin kirki mai yawan ibada kai kaza ne kaza aka zarge shi fa qala ma sha'anukum yace dalilin mene me ya sanya ku wannan akan mene qalu zanat zanaita bi hadhihi albaqi wa waladat mink suka ce ai zina kai da wannan karuwa ana cewa baghi matar da bata iya kare kanta da maza mai neman maza duk da cewa yanzu turawa lafazin wannan da ƙarhi da yashi suna so su karkatar da shi ba a cewa karuwa so suke a ce a'a mai zaman kanta tunda karuwanci akwai lafazi ne wanda ya kumshi bannako zina ba a so a ce biziraciya sai aka karkata aka lallibe wannan hausa sai aka ce a yanzu a aikaciya mai zaman kanta don an ce mata karuwa an ci mutuncinta subhanallah suka ce mashi zanat bi hadhi zanaita bi hadhihi al-baqi fa waladat mink kai zina da wannan karuwa kuma ta haifu wannan ɗanka ne ƙala aina sabiyu ina wannan jariri fa ja'u bi sai suka zo da wannan jariri fa ƙala sai ce da'uni hatta usalliya fa salla ku bar ni har sai na yi salla roƙi Allah maɗaukaki da wannan salla ta akan Allah maɗaukaki ya ba wannan yaro izini ya yi firici ya kubutar da ni don ba wanda zai iya hudda jirjirai daga wannan tuhuma a halin da yake ci babu shaida falamman sarrafa atasabi lokacin da ya ƙare sallah asalin wannan falamman sarrafa min salati lokacin da ya ƙare sallar shi otu ata sabi aka zo da wannan yaro fata'ana fi batnihi sai ya zungure shi a cikin cikin a cikin shi wa kala ya gulam ya kai wannan yaro man abuka wane ne mahaifinka fa kala fulanu ra'i wane ne ai wannan mikiyaye ya tambaye ambaci sunan shi wane ne mikiyaye domin nan ya zo da alif ma'rifa ar-ra'i kenan sananne ne wannan mikiyaye fa aqbalu ala jurayj yuqabbilunahu wa yumassahunahu suka zo suka fuskanto jurayj suna suna sumbanta shi suna shaho shi san cewa ya kubuta daga abinda ake mai zargi tuhuma ce kuma Allah ya kubutar da shi wa qalu suka ce nabni naka soma'atak za mu gina ma wannan ɗakin naka mai zaɓi mu gina ma shi na zinariya da ka yi shi na laka yanzu kuma za mu maida ma shi na zinariya ƙalala a iduha min tinin kama kan ya ce kuma da ta kamar talaka kamar yadda ta kasance ba guri na ba in ga kyalkyalin duniya a gan wani ne maso duniya ta zai Allah ya lau a yi gina ko ba gini ɗaki na zinariya ba ko na suminti aka ce a ma'aika ce yi barantana na zinariya amma lokacin da ya san duniya ba wurin zama ba ce ba ko an gina shi ta zinariya bari zai ya ce kuma yi damun ita kamar yadda take talaka ba fa'alu wa baina sabiyin yardi'u min ummihi lokacin da wani yaro yana shan nono daga mahaifiyar shi kamar rajulun rakibun ala dabati sai ga wani mutum iya hucewa akan dabba shi farhatun wa sharid farihatin wa sharatin hasanatin wadda ta zamanto dabba ce ta alfurma mai kyau mai kyalkyali ya sha kaya wakalat ummuhu sai mahaifiyar shi ta ce allahumma ja'alni mithl hada Allah ka sanya wannan kwatamcin dana ka sanya dana kwatamcin wannan mutum na mutum ya ga ta ya doki ya sha kaya gwanin kyau iya sama iya tahiya iya takama ta ce Allah ka sanya ɗana kamar wannan mutum batar kasadi wannan jariri sai ya bar shan nono wa aka bala ilaihi wa nazara ilaihi ya fuskanci wannan mutum ya kalle shi fa kala Allahumma la taj'alni mithl mithlahu Allah kadda ka sanya ni kutamce shi a yaro ne karamin shi ma Allah ya zantar da shi ya ɗan ƙarami sun ma aka bala ala sadihi sai koma shan nunan shi ta ja'ala yartadi'u ya yi shan nono iya tsotson nono faka an ni an zuru ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira ya ce kai ka ce ina ganin mazan allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu yadda nake zantar da mu ko da wannan hadisi huwa ya haƙi irtida'a iya kamantar da shan iya haika faɗin yadda yake sha bi asbi'ihi da yatsa shi kuma zala sallallahu alaihi wasallam ya sa yatsa baki kamar yadda ake tsotsar nono as-sababa yatsa shi wadda ta zamanto wadda ake tasbihi mununiya ko kace sabbaha ko kace sabbaba nan mala ya kawo shi sabbaba an ce mata sababa saboda da ita ake kashe ta da zagi sabaha kuma da ita ake tasbihi fifihi cikin bakin shi sallallahu alaihi wasallam fa ja'ala yamussuha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kaddin yayi katsotson wannan yatsa shi qala wa marru bi jariyatin wa hum yadribunaha hakanan matan nan suna zaune da wannan yaro sai aka huce da wata kuyanga baiwa suna mu- ma'abuta mutane suna bugunta waya kuluna suna cewa zanat sarakat ai zinatai ta yi sata wahiyar ta kulu hasbi Allah wa ni'mal wakil ita kuma na cewa hasbi Allah mi shi na shine Allah wa ni'mal wakil kuma ma dalla da abun dogaro Allah ya ise ni kuma shine abun dogaro na kwarai wa qalat ummuhu sai mahaifiyar shi tace Allahumma la taj'al ibni mithlaha Allah kada ka sanya dana kwatamcin wannan mace fa taraka ar-rida sai ya bar shan nono gami na biyu wa nazar ilaiha ya kalle ta qala sai ce Allahumma ja'alni mithlaha Allah madaukaki ka sanya ni kwatamcin wannan mace fa hunalika taraja al hadith a wannan wuri ne suka kwankoma wannan magana kinan za ta tambaye shi wa qalat marra rajulun hasanun haibati فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت اللهم لا تجعلني مثله mutun kyakkyawa mai haiba da kwarjini ya huce na ce Allah ka sanya ɗana kwatamcin shi ka ce a'a Allah kada ka sanya ni kwatamcin shi wa marru bi hadhihi al-umma kuma mutane sun huce da wannan kuyanga wa hum yadribuna hawa yaquluna zanatu saraqat suna bugunta suna cewa ta yi zina ta yi sata ƙultu na ce Allahumma la ta ji'al ibni mislaha wa ƙulta Allahumma ji'alni minha na roƙi Allah cewa Allah kada ka sanya ɗana kwatamcinta kai kuma ka ce Allah ka sanya ni kwatamcinta kala inna zalikar rajul kana jabbaran wannan mutum da kike fata in kasance kamar shi mutum ne wanda ya zamanto mai jiji da kai mai girman kai jabbara fakultu allahumma la taj'alni minha mithlaha Allah kada ka sanya ni mithlahu afwan kada ka sanya ni kwatance shi wa inna hadhihi yaquluna laha zanat wannan wadda suke cewa ta yi zina wa lam tazni alhali ba ta yi zina ba wa saraqat walam tasrif suna cewa ta yi sata alhali ba ta yi sata ba fa qultu allahumma ja'alni mithlaha allah ka sanya ni kwatancin ta muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wannan hadisi idan muka duba za mu ga ya kawo malam ya kawo kissar juraish da wannan kissa ta wannan yaro kan cewa wanda suka zamanto raunana su ne mutanen Allah maɗaukaki idan suka ba Allah maɗaukaki za su shiga aljanna gabanin mawadata su shiga jirai shi dai malami ne ba arziki gare shi shi ba wannan yaro ba komai gare shi ba bal ya nemi mine abinda ya zama to kaskanci dai kaskantar da kai ne ba girman kai ba قال المؤلف رحمه الله والمومسات بضم الميم الأولى مومسات أوا ميم تفرق ضمة وإسكان الواو أوا واو سكون مو مسات وكسر الميم أوا ميم كسرة الثانية ميم تبيو وبالسين المهملة كما السين والدبات دديا وهن الزواني سوني ماتا مسرات wannan shine ake cewa ad-dabt bil huruf da babu diya harfa na larabci ba su da ɗiya da wannan ne ake ganewa sa da ta da ba da za da ra da sauransu wanda suke da ɗiya kalau qauluhu dabbatan fariha bil fa'i da fa ai hazika nafisa wadda ta zamanto mai kyau mai tsada asharatu bishin al-mu'jama da shin wanda ake wadiya wa takhfif ra da ra wanda ake wanda ba mata kari wahiya al-jimalu zahir bil haiba jamalu zahiru fi fil hay'ati wal malbas kyawu wanda ya zamanto karara yake a cikin kama da sutura daga mutum ya sha kaya masu kyau wa ma'ana taraja al haditha ay tahaddathat as-sabiyya wa haddathaha tawa yaro magana shi ya mata magana nan suka yi zance kan wannan wallahu alam Allah maɗaukaki shi ne mafi sani ina ga muna iya tsayawa a kan wannan hadisi abinda muka wani daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك shi lokacin ya daidai